أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم ووالاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ci gaba da karatun littafin alfiyatu na malik rahimahullahu ta'ala yau muna asabar uku ga watan jumadal akhira hijira 1440 wanda ya daidai da tara ga watan biyu 2019 miladiya za mu tashi baiti na 791 wato harkon jam'u taksir yace af'ilatun af'ulu summa fi'lah ثم أفعال جموع قلة وبعض ذي بكثرة وضعا يفي كأرجل والعكس جاء كالصفي لفعل اسما صح عينا أفعل وللرباعي اسما أيضا يجعل إن كان كالعناق والزراع في مد وتأنيث وعد الأحرف وغير ما أفعل فيه مضطرب من الثلاث اسما بأفعال يرث وغالبا أغناهم فعلان في فعل كقولهم سردان في اسم مذكر رباعي بمت ثالث نفعلة عنه مضطرب والزمه في فعال أو فعال مصاحبي ترعيف نوع إعلال فعل لنحو أحمر وحمراء وفعلة جمعا بنقل يدرى وفعل لاسم رباعي بمد قد زيد قبل لام إعلالا فقط ما لم يضاعف في الأعم ذو الألف وفعل جمعا لفعلة عرف ونحو كبرى ولفعلة فعل وقد يجيء جمعه على فعل في نحو رام ذو إراد فعله وشاء نحو كامل وكمله نعم الحمد لله جمع التكسير waton wannan babi zai magana akan jam'u taksir da yake jam'o'i a cikin arabiya sun kasu gida biyu akwai jam'u salamatin akwai kuma jam'u taksir jam'u salama shine ma salima fihi bina'u mufrad wanda ginan mufradin nashi ya samu tsira lahiya lau ba ba a taɓa mufradi ba alamar jam'in nan ɗaya an kasa zaidun na kawai sai an kasa alamar jam'i zaiduna hindun na kawai an kasa alamar jam'i alifin da ta'un ta koma hinda ba a taɓa komai take ba wannan ya kace wa jam'u salama kashi na biyu shine jam'u taksir shi kuma shine ma ta gayyara fihi bina'u mufradi shine wanda ginan mufradinsa an ka samu canza ta mufradin da za a yi mai jam'i sai da an ka canza shi in ma da ƙari an ka yi mai ko ragi ko canjin wasali ko makamancin wannan shi aka ce majam'ar taksiri ma ta gayyara fihi bina o mufradi suna cewa huwal ismu dalu ala aksara min isnayn bi suratin tughayyiru li surati wahidi lafzan aw taqdira wato abin da ake cewa jam'u takasiri shine sunan da ke gwadi bisa ga abin da ya hiji kaga jam'i na kenan sai dai sura tai akwai canji cikin ta saboda an canza mufradi ne mufradin nan nashi yana iya canzawa ne har canji kusan gida bakwai in ma dai canji bi tagyirin wato bi ziyadatin wa tabdili shaklin a samu ƙari cikin kalimar mufradi bai da wannan ƙarin amma cikin jam'i sai a yi ƙari sannan kuma a canza wasali kamar irin jamalu raƙumi jam'i ne jimalu kaga jamalun mufradina wajen jimu din nan fataha gare shi ga mufradi amma wajen jam'i sai an kai kasra an kace ji jimalu sannan jamalun babu alifun ciki ne wanda ya ja amma wajen jam'i sai an kace jimalu to irin wannan shi yake ce ma jam'u taksir wannan canji da an kai kaga wannan shine canji na ɗaya an samu ainihin ƙari na alif an samu canjin wasali ko kuma a samu ragi a rage wani harafi wanda kila cikin mufradi akwai shi amma wajen jam'i sai a ya zan babu shi an rage kuma a samu canjin wasali misali kamar irin raghifun raghifun masa jam'i ne rughufun kaga raghifun rughufun kaga cikin mufradi akwai ya'u raghifun amma wajen jam'i sai an kai an kai an ka canza wasali an ka ce rughufun kaga an samu canjin wasali an samu kuma ragin kalima ko kuma a samu ƙari sannan a samu ragi kuma a canza wasali har yanzu dai raghifun sai an ka ce rughufanu ana mai raghifun rughufun ana mai kuma rughufanu kaga raghifun akwai ya ciki wajen jam'i babu ta sai an ka ce rughufanu da yake babu ta kuma sai aka ƙara wani alifun da babu nan da nunun an ka ce rufanun sai an ka sha hiya'un kaga an samu ragi an samu ƙari an samu canjin wasari ko kuma a samu ƙari kawai sinwun tawaye guda sinwanun ka gani da yawa sinwanun kaga an ƙara alifin da nuni sinwun sinwanun ko kuma a samu ragi kawai tuhumatun gamba gashin gamba tuhumatun sai a ɗaya ta wanda a ce tuhamun shi a jam'i tuhumatun tuhamun gamba ko kuma a samu canjin wasali kawai kamar irin wardun wardi sai a ce wurdun jami'in wardi asadun usudun kaga asadun usudun canjin wasali ko kuma waton ainihin tabbili kawai da mufradi da jam'i duk gudana samu da mufradin iya kasu ya kalami shi zai nuna mufradi an kanu hanan ko jami'i an kanu haka fulkun fulkun to mufradi ne yana tuwa fulkun kuma jam'i ne yana tuwa fulkun wanda asalin mufradi ne falakun falakun jirgin ruwa to ana iya ɗaukar mufradi ne kuma ya tuho fulkun shi ma jirgin ruwa ne fulkun jam'i ne na to shi na ya ɗauka haka nan to wannan shine ta'arifin jam'u taksiri kaga ya gwadi bisa ga hiye da biyu saboda wata sura wadda sura nan ta canza daga ainihin mufradi ne in ma dai canjin nan ka ganin shi lafzan ko ka gane shi taqdiran kamar irin fulkun kaga taqdiran nan mufradan wa jam'an duk ana ita fulkun to jam'u taksiri ya kasu gida biyu akwai jam'u taksiri wanda ke tuhuwa ya dullu ala qilla shi yake cewa jumu'ul qilla akwai kuma wanda ke gwari ala kasara shi kuma jumu'ul kasara kenan in an kace ƙilla, to abin da ke gwarin da ɗai zuwa goma da haka duk abin da za ka wa wannan jam'i da shi in za a lisa shi bai wuce ɗaya ne zuwa goma shi kuma jam'ul kasara zai tashi daga goma nan har zuwa ila mala nihayata dubbai ɗaruruwa miliyoyi da haka in za ka yi abin da ya shi goma to za ka yi umarni da jam'ul kasara in za ka yi abin da ya kai ga a ƙasar goma na shi kuma sai ka yi umarni da jam'ul ƙillaci da haka kaga jam'u taksir din ya kasu gida biyu kenan to shine yake cewa af'ilatun af'ulu summa fi'la summa af'alun jumu'u illa yace af'ilatun to anan ya ambaci ainihin abniyat gine-gine ko kuma auzan ma'aunaye waɗanda za su fayyace ma jumu'u takasiri saboda ƙididdigaggu an ayyana su an ƙididdige su to nan gaba ɗayan jumu'u taksir waɗanda ya ambata ya ambaci bina'i 26 cikin 26 ɗin nan kuma guda hudu kawai a jumu'ul ƙillas sauran 22 duka jumu'ul kasarfi to su ne ya ambaci jumu'ul ƙilla da yake su a 'yan kaɗan kuma dama su a cikin ƙyalla ɗin don haka sai fara ambaton su don ya gama da su ya ce af'ilatun af'ilatu af'ulu da kuma af'ulu zai iska da harfi al'adasi misali af'ilatun kamar ka ce aslihatun af'ilatun aslihatun kaga makamai ko ka ce arghifatun jam'u raghifin na kaga shi na da jam'u kala kala rughufun rughufanun ana ce arghifatun dama ya danganta ga wani kalar jam'i na za ta yi in masoshin ba su da yawa to sai ta umarni da afilatu na ƙilla kenan arghifatun maso shi to da jin arzifatu ka san ba su da ba su wuce goma amma in ka ji an ce rughufun ko kuma ka ji an ce rughufanun to da yawa na baka san iya kasu ba sun yi yawa to shine umhanin sanin bambancin ƙilla da kuma kasra to af'ilatun af'ilatun wa af'ulun sa'annan af'ulun kamar shi kuma aflusun wato na fala na kuɗi summa fi'ila sa'annan fi'ilatun kamar irin fitiyatun fitiyatun irin gilmatun a gani fitiyatun samari ko kuma gilmatun yara summata af'alun sa'annan af'alun kamar irin aswabun tufafi afrasun dawaki to duk waɗanga gaba ɗaya guda hudu ɗanga dai ambata af'ilatun af'ulu fi'ilatun af'alun to duk su duka sai tara su yace musu jumu'u to waɗanga ma'aunayen da ya ambata guda hudu to su aka ce ma jumu'ul qillah su ake ce ma jam'u'uka waɗanda ake umhani da su wajen jam'ul qillah in dai zaka faɗi abin da bai wuce goma ba to da ɗaya daga cikin waɗannan guda hudu shi zaka yi amfani su aka ce ma jumu'ul qillah ɗaya zuwa goma ya faɗi su ne nan ijimala zai ɗauki kowane ya faɗa ma kuma inda za ka yi amfani da shi don duk da ya ambace su nan jumlatan to ba yana nufin duk wani jam'i da za ka yi ka gara ma ka ɗauko ɗaya kai ba ko ina wani zai shiga ba as'ilatun ba ko ina zai shiga ba akwai inda aka kiyasi sai nan ɗai za ka yi amfani da as'ilatun akwai inda kuma af'ulun ɗai ka shiga as'ilatun bai shiga akwai kuma inda fi'ilatun ɗai ka shiga shi kuma af'ulun bai shiga nan akwai inda af'alun ɗaya ka shiga kowanne zai ɗauki ɗaya bayan ɗai shi bayanin su nan ya faɗi su ne kawai ijmala sannan ya ce wa ba'adu zi amma kan shi faɗi ijmala ɗin sai ya ce to wa ba'adu zi amma fa sashen waɗannan abniya sashen waɗannan ma'aunan yanda ya ambata guda hudu to ya shi kan zo yakan taho a cikin maganganu na larabawa duka sarafin shi taho shi nuna adadi mai yawa wat'an ga aji wato an samu ga larabawa maimakon a ce wanga jam'ul qillati din bai wuce ɗaya zuwa goma ba amma sai su amfani da shi da goma zuwa bakwai kuma wangana fi gaggata ta ƙilla a sai su kai shi can wajen wajen kasara an samu haka nan ya fi shina zuwa a cikin maganganun laraba kamar yadda suka amfani da arjulun wajen jam'i jam'u rijil jam'i na rijil to kwata kwata ba su yi mai jam'in kasaratu ba da haka in jam'ul qillati ta kanuhi in jam'ul kasaratu ta kanuhi duk sai arjul ya da shi za ka yi aiki saboda ba su aza mai wani kaidi ba bas babu jam'ul qilla na shi ko kasara dai iyaka an taho da shi bisa ga wanga ma'aunin na qilla kawai dan haka in kasara kan nuha in qilla kan nuha duk dai a rujulu na za ka yi umarni shi irin su unukun sai ka ce a anakun a anakun yana ya ɗaukar jam'ul ƙilla yana ya ɗaukar jam'ul kasara saboda ba a aza mai wani ma'auni na ainihin kasara ba na ƙilla ɗaya an kanu ha an ka jiwo fu'adun irin afidatu irin su jabalun ajibulun irin dila'un abdullu'un da makamantansu shi ne ce wal'aksu sun kuye waton a samu kasaratu ya taho shina jam'ul ƙillafi ja a yazo shi kuma ma'aunin jam'ul kasara na amma sai an ka tura shi an ka umarni da shi wajen jam'ul ƙilla to ja a yazo shi ma an ka ɗauke shi kasufi sai ba da misali ya ce kamar irin asufi shi asufi ɗin nan jam'u safatin kaga sai ce asufi asufi jam'u sufati haka an tafiye shi sufina amma kuma waton illa an kanu hada shi gashi ya taho jam'ul kasar ta kaga bai cikin ma'aunai ga guda hudu af'ilatun af'ulu fi'ilatun af'alun bai cikin su sai an kace kuma jam'ul illa na to kowane yana ya taho haka nan kamar irin rajulun sai a ce rijalun daga ma'aunin kasara ne kuma ana umarni da shi wajen illa kalbun sai a ce kulubun irin sirdun sai a ce sirdano suradun sirdano sunan wani tsuntsu ne suradun sai a ce sirdano to wannan tambihi ɗaya ne yayi don shi nuna ma cewa to ba wai an ce dole duniya da waɗannan af'ilatun da akulu na ƙilla shikenan ba su tafowa kasara ba a ana samun suna tafowa lil kasar amma wannan kalilu mafi yawa suna tafowa lil qillati kamar yadda su ma na kasara suna tafowa lil qillati shi ma wannan kalilun abinda a galibi kowane aikata sai inda yake in za ka yi jam'ul qilla ka yi jam'ul qilla kawai in za ka yi jam'ul kasara ka yi jam'ul kasara kawai sai dai waɗanda da sun ka taho ba ba a jiyo jam'ul qillati gare su ba ko ba a jiyo jam'ul kasati gare su ba to dole ka aikata su kamar yadda sama'i ya taho a to shi na sai kwara ainihin daukar ɗaya bayan ɗaya daga cikin waɗannan ma'aunai na killa sai ma bayanin kowanne daga cikin su yace li fa'li nisman sahha aynan af'ulu wa lirruba'i isman aidan yuj'alu yace af'ulu af'ulu lifa'alin ya tabbatar ma ma'aunin fa'alu kaga cikin ma'aunai yanzu na na killa akwai af'ilatun af'ulu shine na biyu sai dauko na biyu sai fara fayyacewa da shi wato lafru lafun wa nashrun mushawishun nayi aw ba murattabun ba ta fili ya dauke su ba sai fara da af'ulu yace to af'ulu af'ulu lifa'alin wato yana tahowa suna ma'auni waton ga lifa'alin ga fa'alu waton duk wani suna wanda ya taho bisa ga ma'aunin fa'alu duk wani sunan da zai taho a ma'aunin fa'alu to in za ka yi mai jam'ul ƙillati to za ka yi mai shi ne da af'ulu da shi an ma'auni ne af'ulu shi ya ƙa'ida ne amma ha ba fa'alin kawai ba sai faɗa ma fa'alin ɗin nan ya ce isman alhali shi fa'alin ɗin nan ya kasance yana suna a gani ya hajjan ma abin da ba suna ba ya hajjan ma abin da a sifa irin dakhmu kaga dakhmu shi ma fa'alun na amma ba suna na ba sifa na da haka dakhmu ba za ka ce abu ba amma irin abdul duk da sifa na an samu ana ce mai a abudun saboda shi kuma ismiya tarin jaya gare shi saboda mai yawa abdu ya zama suna abdurrahman abdullahi saboda ismiya tarin jaya gare shi to shi kuma ana iya mai awo amma asalin abdu kan sifa ne awo yau a galabiya gare to shi yasa ana ana ana iya mai da haka sharadi na sai ya kasance isman shine yasa yake li fa'alin isman shar'i na gare shi shi shar'i ne na farko shar'i na biyu ya zama sakinul ayn li fa'lin kaga ainul din nan sukuni gare ta fa'lin ba fa fa'a ne ba fa'alin na ba ko fa'ilin ba fa'ilin na ba a'a fa'lin bi sukunil ayn sannan bayan sukunul ayn ya zama isman kuma isman din nan sahha ayna kuma ya zan ainul kalimati in sai lahiya lautai ba mu utallul ainin na banda irin babu kaga babu alifin nan ba wabu ta harrakatul wawan fita ma qabla kulli ba alifan to ba haka ba ka ce abubu babu ba za ka yi mai wannan jami'i abubu ba haka nan bai ba za ka yi mai jami'i abuyutu ba haka nan saubu saboda duk suna da illa ba za ka yi mai jami'i asubu ba amma an jiyo ainun ana cewa ni a'yunun da wannan shaz shaz da ya zan shaz ne shaz to da haka duk wanda ya cika wannan sharuɗa to wannan za ka yi mai irin wannan jin sai ka ce falsun asibis kaffun a kuffu dalwun sai ka ce adlin zabiyun sai ka ce azbin wajahun sai ka ce aujuhun kaga dalwun da zabiyun da yake su suna da harafin illa ƙarshe ba tsakiya ba ba ainihin kalimata adda harafin illa ba ƙarshen su adda illa to ƙarshen nan ga ka'ida shahin shi akai zabiyun din nan kamata ya ce asbiyun sai an ka ce asbin amma asali ne asbiyun sai an ka mai da damman nan kasara wawon an ka mai shi ta ya'un sai an ka mai ilali kamar yadda aka ilalin qadi sai an ka ce asbin adlin maimakon adloi wannan shine waton lifa'ali nisman saha ainan afulu waton afulu yana zama ainihin ƙiyasi na jam'ul ƙilla ga duk sunan da abisa ga ma'aunin fa'alu in dai suna na sakinul aini kuma yazzan sahihul aini ainu din nan sakina ce kuma sahihiya ce duk wanda kika wadanga sharuɗa to sai ka sai ka bashi na ɗaya kenan inda fa'alun ke zama na biyu sai ce walin ruba'i yisma naiban yuj'alu wa yuj'alu har yanzu dai ana sanya af'ulu af'ulu din nan ana sanya shi waton lirruba'i qiyasi na na jam'ul qilla ga suna duk wanda an ruba'i amma ruba'iyin nan shi kasance kuma isman suna ba sifa ba aidan kuma kaga ya samu sharuɗa wani ruba'i isman aidan yuj'alu amma sunan nan yace in kana kal anaqi waz zira'i in ya kasance kamar irin al'anaku ne da kuma azzira'u wato mu'annasi shike nufi in ya kasance suna ne kuma kamar irin al'anaku wato suna ne mu'annasi wanda yana da madda qabla akhirih kaga al'anaku ga madda na an samu zira'u ga madda na an samu kuma ya kasance mu'annasi ne kuma tanisin nan babu wata alama kaga al'anaku ai babu wani alama ta tanisi mu'annasun ne bil ma'ana shine in kana kal anaqi waz zira'i fi maddin wata nisa a gani ya kasance kamar irin al'anaku shike da zira'u fi maddin wajen madda ga alifin nan ta ja nun anaku zira'u sannan wata anisin kuma ya zama mu'annafi na shi ma ba da alamar tanisi ba to sai ya cika waɗanda haruffa sharuɗa sannan ya ce kuma wa addil a harufi kuma ya zan haruffansu iri guda shine addil a harufi haruffansu ya zama adadin al'anaku haruffan nan nashi ko nawa ne to duk kalmar da zaka wa wannan jam'i ta kasance ma'aunin su guda ya zama bisa ga ma'aunin fa'alu kenan fa'alu ko fi'alu to sannan zaka yi mai jam'i da afulu wa addil harfi kenan misali ne kamar ka ce zira'i kaga zaka ce az-zuru'i shimalun ashmulun lisanun alsunun inaqun a'nuqun ko anaqun a'nuqun irin atanun jakin daji sai kace atunun jakai iqabun ko uqabun a'qubun qura'un akru'un yaminun aymunun to da makamantan su kenan to da ire-iren wannan amma in ya zama ba suna ba ne sifa ne kamar irin shuja'un kaga sifa ne shuja'un to baka ce ashuja'u zaka yi mai wannan jami'i ko kuma ya zan babu madda kamar irin khinsarun kaga khinsarun babu madda ba a ce khinsarun ba to dan haka baka yi mai wannan jami'i shi ma kaga sharadin tanihi shi kuma ya hidda tazkiri banda irin himaru namiji na baka ce ahmiratun ko kuma ya zan mu'annasi na da alama kamar irin sahabatun za ka sha asubu amma an jiyo ɗihalun a ɗuhulu duk da muzakkari na ɗihalun hidibe sai an ka ce a ɗuhulu an jiyo gurabun a gurubun a atarun a atudun janinun a jununun wannan kama iya kuma nadirun za mu ɗauki shi awo ba kiyasi na ba to duk wanda ya cika waɗannan sharuɗa to shi za a wa afulu kenan kaga afulu Ƙiyasi ne da nau'i guda biyu. Nau'i na farko wanda ya taho akan ma'aunin fa'alu, nau'i na biyu wanda ya taho akan ma'aunin fa'alu ko fi'alu. to sannan ya ce wa ghairu ma af'ulu fihi mutarif min as-sulasi min as-sulasi isman bi af'alin yarid yace wa ghairu ma af'ulu duk abinda af'ulu wato ya kasance mutaridun mai yawaita na fihi gare shi duk abinda wato af'ulu af'ulu mutaridun mai yawa na fihi gare shi min as-sulasi daga suna wanda as-sulasi duk abinda ba a samu af'ulu kaga kashi biyu ɗaya mun kace su aka af'ulu ko eh fa'alun ko fa'alun ko fi'alun waɗanda kashin guda biyu waɗanda suka cika waɗannan sharuɗa da mun ka ambata to in ka shishe su to ya ridu wato in dai mina sulasi daga suna wanda as sulasi na to ya ridu yana tuzguwa bi af'alu shi kuma da ma'aunin af'alu an san mun ce af'ilatun af'ulu summa fi'la summa ta af'alu kaga ya ɗauko ma'auni na ƙarshe shi kuma af'alu shi an na juɗi ne yanzu tashwishi kenan ya zama sulasi ne mai harafi uku kuma ya zama isman suna ne wato shi na nuhin shi af'alu yana zama kiyasi ne ga jam'in duk wani suna wanda as-sulasi wanda kuma af'ulu bai zama kiyasi a ciki ne ba wanda af'ulu ya zama kiyasi a ciki ne shine mun ka ambata ga baitukan da sun gabata kashin nan guda biyu to dama abniyatu na suna guda goma ne an san cewa kashe-kashen su za su iya kai goma sha biyu fa'alun fu'ulun fi'ilun ko fa'alun fi'alun fu'alun ko fa'ulun fi'ulun fu'ulun ko fa'ilun fi'ilun fu'ilun sannan fa'alun guda goma sha biyu amma cikin sha biyu ɗin nan guda uku za a fitar guda goma su sun ka keɓanci ainihin suna to kowane ɗaya daga cikin guda goma ɗin nan in tun da ba su cikin in ba su cikin wannan af'alu ɗin gare ambata to abinda a ma'aunin jam'in su af'alu shine af'alu shi za a yi musu jam'in da shi misalin fa'alun cikin guda goma ɗin nan na ɗaya shine fa'alun kawai irin baitun to za ka yi mai jam'i af'alu baitun abiyatu saifun asyafu khaidun akhyadu qaidun aqyadu ko sahihi ne kamar misalan garman kai ko mu'talli kamar irin faujun sai ka ce afwaju hanyoyi irin su zaujun azwaju qausun aqwasu haudun ahwadu صوت أسواء نوع أنواع كما أنجيو زند أنا تيا أفناد فرخ أفراخ أنف آناف جد أجداد إذن عم أعمام wannan kaga na farko kenan fa'alun sannan na biyu shine fi'lun kamar irin himlun jam'i ne أحمال عدل أعدال جزء كستر أجزاء عرق نجيجيا أعراق بئر نريجيا آبار هم da a zai shiga cikin irin zikon sai ka ce azkakon mulu zikon azkakon ko mu'talli irin nihiyun anha'un tandu نحي أنحاء فيل أفيال جوا كذا جمع جوا فيل إذا شيء أفيال أنا يمتى جمع فيلا ميل أميال جيد نويع أجياد ريح أرياح wannan shine na biyu fi'ilun sannan akwai fu'ulun shi ma jam'i ne af'alu jundun ajnad qurdun na dan kunne aqradun burdun abradun burdun na buruji burujin samai abradun shi ma ana an jiyo mu da ake ne hussun ahsasun bukka ushun ashashun sheka jije kenan khuffun akhfafun quffun aqafafun shi ma yana da mu'talli kamar udun a'wadun غول أغوال حوت أحوات كوز أكواز wannan duk shina cikin gairu ma af'ulu fihi mudarib min as-sulat isman bi af'alin yarif sannan na hudun su shine fa'alun kama irin jabalun shi ma abin da kiyasi ne ajmalun jamalun ajmalun asadun asadun rasanun arsanun na ragwama waralun kadangare auralun katabun a katabun shi ma yana da mutalli irin kafa kai a kafa'u safa na duki asfa'un raha na mareri arha'un raja na sasanni arja'un tajun aswajun ka'un aqwa'un jarun ajwarun wannan mutallin sa kenan muda'ati kuma irin lababun albabun mutum kwala lababun ya ci kwala ce dalalun adlalun fananun afnanun sannan akwai fi'alun shine na biyar fi'alun ima'un akma'un irin dila'un na haƙarƙari adla'un inabun a'nabun iramun aramun nifa'un amfa'un fatu mutalli ne shi kuma kawai mi'an hanjaye am'a'u kiban akba'u ina na lokaci ina ana'u ana allahi ilan na ni'ima ala'u sannan na shida shine fu'ulun irin dunubun adanabu unukun a'naku uzunun azanun umurun a'marun na bakwai fa'ulun kamar irin abudun a'ababun ajuzun a'jazun na kutu na takwas fi'ilun kamar irin ibilun abalun ibilun kaga raƙumi abalun sannan fa'ilun kamar irin kabidun akbarun kasifun aksafun fakhizun afkhazun irin su namirun anmarun wa'ilun aw'alun to waɗannan su ne ma'aunai guda goma da yake wa gairu ma af'ulu fihi mudari wani duk abin da af'ulu mai kiyastuwa in ka hidda abin da af'ulu ke kiyastuwa min sulasi daga suna wanda as-sulasi isman kuma ya zan suna ne ba sifa ba to ya rudu yana tusguwa da af'ali da af'alu dan haka su an mahi yawa cewa isman ya hidda sifa na haka ba za a yi majam'in irin shahidu ba a cewa ashhadu sai bisa ga kalilun ana ji dan jiyo shi kaɗan nan to wannan amma shi fu'alun da fu'ilun da fi'ulun guda uku din nan to su ba su cikin ainihin waɗanda ake kiyasi a cikin waɗannan ainihin sunaye to shi na ce wa galiban agnahumu fi'lanu fi fu'alin ka qawlihim sirdalu yace fi'lanu fi'lanu cikin waɗanda ba mu ambata ba waɗanda kashi uku ɗin ga da bai ambata nan ba to shi na ya ce fi'ilanu fi'ilanu aghnahum ya wadatar da larabawa galibin mahiyarin jaya fi fu'alin ga fu'alin kaga fu'alin bai cikin waɗanda da mun ka ambata guda goma to abin da galibi ga fu'alun ana mai jam'i bisa ga fi'ilanu sun wadatu kawai da haka irin suradun sunan wani tsuntsuna sai a ce sirdana nugarun sai a ce nigranu shi na ce ka ƙaunihin sirdanu nugarun shi ma sunan wani tsuntsuna bulbul bulbul sai a ce nugarun nigranu irin jurazun kusa sai a ce jirzanu khuzazun irin namijin zomi sai a ce khizanu an jiyo kuma rudabun artabun to shine wa galiba aghnahum fi'lanu fi fu'alin a cikin fu'alin ta kaulihim sirdam to sai tira ta zuwa ga ma'auni na uku daga cikin ma'aunayen da yake ambata yace fismin muzakkarin ruba'iyyin bi mat salisi naf'ilatu anhu muttarat yace af'ilatu af'ilatu wanda da shi ya fara shi amma aunin da ya ambata na farko ko af'ilatun af'ulu summa fi'la ya fara da af'ilatu to shi ya kawo shi amma aunin na uku ne daga cikin jumu'ul illa yace to af'ilatun af'ilatun ittarada ya kiyasu ya yi yawa tismin muzakkarin ga duk inda suna yake wanda shike sunan nan muzakkarin na namijina kaga cewa suna ya hidda ni ya hidda sifa kuma sunan nan yace muzakkarin na namiji ya hidda na mace ruba'i kuma ya zama mai haruffa hudu ne ya hidda sulasi ko kumasi sannan ko ruba'in bi maddin qabla akhiri a samu madda bi mad bi maddi salih kaga uku na harafi hudu na yace to harafin nan na uku ya zama mai madda na kaga ma ma qabla al-akhir kenan bi maddi ma qabla al-akhir to duk ire-iren wannan abin da ake yasi gare shi af'ilat duk sunan da ya cika wannan sharuɗa ya zama suna ne na namiji mai haruffa hudu kuma kahin ƙarshe ne an samu alif kamar irin ta'amun ta'amun abinci to in zaka yi mai zai sai ka ce at'imatun irin raghifun sai ka ce arghifatun amudun a'midatun himarun ahmiratun khimarun akhmiratun irin izarun jabtu sai ka ce aziratun irin firashun afrishatun muda'afi ne irin jilalun ajillatun inanun kalfazu a'innatun jinanun dakuna akinnatun irin su bina'un abniyatun kaga mu'talli kenan siqa'un as'iyatun irin su khiwanun tebur sai ka ce akhwinatun tebur burra riwaqun arwiqatun diwanun aburinatun to wannan ya ambace shi bai ambace wani ma'auni guda ba da haka irin su fa'alu ko fu'alu ko fa'ilu duk suna iya kasancewa don cewa ayayi af'ilatu yana ƙestuwa ga suna wanda an muzakkari ruba'i kuma mai marta harfi na uku don haka irin ƙazalun za su shigo fa'alun bisa ga ma'aunin fa'alu daɗa ko fa'alu ne ko fi'alu ko fu'alu duk ɗai ko mai ban mafa'un ne ko mai kasra ko mai fatha da haka irin su ƙazalun za su shigo ƙazalun iya kai kana ce aƙazilatun zamanun azminatun makanun amkinatun fadanun afdinatun da makamantan wannan irin san da aka noma da shi aka ce fadanun fadanun afdinatun ada'un a'diyatun mai illa kenan irin su qada'un aqdiyatun ara'un a'riyatun qaba'un karbi masu shi aka ce ma qaba'un aqdiyatun ko kuma ya kasance fu'alun na kamar irin ghurabun shi ma kana ta aghribatun khurajun akhrijatun bughasun sunan tsuntsuna tsakke abghisatun ko kuma zubabun kudi da asini azibbat zuqaqun kware kudi azikatun ko kuma irin huwarun huwarun ahwiratun ko kuma ya kasance bisa ga ma'aunin fa'ilu kama irin raghifu arghifatun qalibun aqlibatun kasibun aksibatun jaribun ajribatun irin sarirun na gado asirratun to amma sai yace walzamhu fi fa'ali law fi'ali walzamhu waton kalzinci wannan jam'i na af'ilatu da mun ka ambata, to wajibi ne ka yi unwani da wannan af'ilatu fi fa'alin, ga duk wani ma'auni wanda a bisa ga fa'alu wa fi'alu, fi fa'alin au fi'alin, a cikin fa'alu ko fi'alu, amma sai saƙai da yace musahibai ta da isin. waton fa'alu ɗinnan da fi'alu alhali suna waɗanda sun ka abutaki tad'ifi waɗanda an mu da afai waɗanda adda tad'ifi cikinsu waton wanda da ainihu da lamuhu min jinsin wahidin kamar irin batatin batatin sai ka ce abistatin zimamin azimmacin da makamantan waɗannan irin rasha'in arshiyacin fa'alun af'ilatun kenan wanda ya cika waɗannan ainihin sharuɗa irin su ada'un a'siyatun qada'un aqdiyatun ara'un a'riyatun kaga duk wannan mai illa na qaba'un aqdiyatun ko kuma inanu a'innatun sinanun asinnatun kinanun na ɗakuna akinnatun jilalun ajillatun don shi yace musahibai tad'ifi nau'i ilali wato masu abuta in ma dai tad'ifi suna da tad'ifi da ainul kalimati da lamul kalimati jinsin su guda kaga inanun a'innatun jinsin su guda ba a ce a'inanun sai a ce a'innatun an jiyo inanun gare shi amma bisa ga shuzuzi a'innatun aka cewa ko kuma ilalin illa kamar iba'un kaga aqbiyatun ina'un sai a ce aniyatun da haka nan cikin fa'alun da fi'alun wajibi na waɗanda aka tar'ifi ko kuma illa sa'annan ya ce fu'ulun wato ma'auni na hudu kenan daga cikin ma'aunayen da ya ambata fu'ulun li nahwi ahmarin wa hamra wa fi'latun jam'an bi naqlin yudrah yace fu'ulun fu'ulun linahwi ahmarin wa hamra to in ka duba nan fu'ulun bai cikin af'ilatun af'ulu summa fi'ila summa ta'alu bai cikin jumu'ul illa din can guda hudu da ya ambata jumu'ul illa da ya ambata nan guda uku kawai bai kawo na hudu ba sai ya kawo jam'ul kasara kafin ya kawo na hudu wataƙila ko don laluran waka ne ko kuma don suna tarayya cikin wannan bayanin da zai ambata saboda shi ahmaru da hamra'u shina da jam'i guda biyu shina ɗaukar illa shina ɗaukar kasara shina haɗe min su guda biyu yace fu'ulun fu'ulun li nahwi ahmarin wa hamra wato ya tabbata ga irin ahmarin da hamra'a wato kana cewa ahmarun ahmaru sai ka ce humrun ahmaru na namiji daga jam'i ne humrun haka na hamra'u na mace shi ma sai ka ce humrun kaga ana wa mace jam'in humrun ana wa namiji jam'in humru shine fu'ulun li nahwi ahmarin wa hamra wanda sama'iyun ne kawai ba kiyasun ba irin fuluwin ana cewa fuluwin dukushin doki fuluwin sai a ce ga fuluwin kaga fuluwin fu'ulun kenan fuluwin dukushi sai a ce fuluwin irin maniyun fa'ilun kenan maniyun jam'i ne muniyo muniyo shi a jam'in maniyo irin saƙafin ruhi sai a ce suƙufun asadun usdun hajjun hujjun baranatun sai a ce budunun to fu'ulun fu'ulun ya tabbata ne ne nahawi ahmarin wa hamra ga ire-iren ahmarin da hamra'a waɗanda sifofi ne masu muƙabala da juna na muzakkari da mu'annasi sai ka ce musu humrun sannan ya kawo fi'ilatun cikon wasan jumu'ul qillat cikon na hudu da yace af'ilatun af'ulu summa fi'ila to fi'ila din nan yace yuzra ana sani ne bi naqalin da ciratuwa jam'an wato alhali shina jam'i ko kuma ya zama maf'ulun muqaddam na mai yuzra yuzra jam'an ana sanin fi'ilatu jam'i ne bi naqalin da ciratuwa wato ana sanin shi fi'ilatu yana jam'i daga cikin mufradatu nashi bin naƙali ya zama naƙaltuwa an kai ciratuwa an kai daga kalamul arabi amma ba a san ne da kiyasi da irin sauran guda hudun shan da ambata ba shi yasa ya jinkirta da shi hannan yasa ya jinkirta shi don haka bibiyar sama'i ya nuna shi fi'ilatun ɗin nan suna iya zama jam'i ga fa'ilun, kamar irin sabiyun, daga fa'ilun na sabiyun, sai ka ce sidiyatun, sabiyun yaro, sidiyatun jam'i ne ne, irin aliyun maɗaukaki, jam'i ne iliyatun, irin jalilun mai girma, jam'i ne jillatun masu girma. Sannan suna iya zama jam'i shi wato fi'ilatun ɗin ga fa'alun, fa'alun, kamar irin fata. daga fatan fa'alun na don asali ne fatayyar jam'i ne fitiyatun irin akun jam'i ne ikhwatun irin waladun wildatun sannan shina fa'ilun shina zama fi'ilatun shina zama jam'i ga fa'alun kamar irin shaikhun daga zaka ce shekhatun fu'alun shina iya zama jam'i ga fu'alun gulamun kaga zaka ce gilmatun shuja'un shiji'atun shina jama jam'i kuma ga fa'alun kamar irin ghazalun a gani ghizlatun kuma shina zama jam'i ga fi'alun kamar irin sina jam'i ne siniyatu siniyatu mufradi ne jam'i ne sina sannan shina zama jam'i ga fa'ulun kamar rajulun sai kake rigilatun waɗannan su ne ma'aunai guda takwas waɗanda jam'insu ya taho a kan fi'ilat fa'ilun fa'alun fa'lun fa'alun fi'alun fa'ulun sannan fi'ilun waɗannan suna tahowa jam'i ne ga fi'ilat amma sama'a ba ƙiyasan ba sannan ya ce wa fu'ulun fu'ulun shi kuma lisnin ruba'i yana kasancewa ne ga suna wanda an ruba'i wato suna mai haruffa guda hudu shi fu'ulun dinnan yana kasancewa na lisnin ruba'iyin ga suna wanda an ruba'i mai haruffa guda hudu kuma bi maddin qaddida ya zama yana da madda maddan nan kuma qaddida haƙiƙa an ƙara shi wato maddan nan za'idi ne ba na asali na ba ba maddan asali na ba za'idi ne kuma ya zan maddan nan qabla lamin kahin ƙarshe kahin lamu sannan kuma faqada i'lala ya zan ya rasa i'lali ba mai illa bai to sai ya cika waɗannan sharuɗa sannan bayan ya rasa i'lali malam yuda afil a'ammi zul alif matsawa kuma waton ba a yi ta da itin ma'abuci alifu ba nashi fil a an ga mahi ganewa ya zama bai da tariful alif wato shi na nuhin daga cikin abniyatu dam'ul kasara akwai fu'ulu fu'ul mai gamma guda biyu to shi fu'ulu din nan yana iftiradi yana kiyastuwa da suna wanda ya cika waɗannan sharuɗan da ya ambata na farko ya zan suna ne urba'i bi maddatin kuma ya zan yana da madda bi maddin sharzi da wanda kuma za'ini ne wannan madda kuma an ƙara shi an ƙara shi ne qablan lami kahin lam duk waɗanda sharuɗa ne sannan kuma faƙar ilalan ya zan bai da illa lamu din nan tashi ba mai illa ta ba sannan malam yuda kuma ya zan ba zulmatti bil alifi ba muda'ati bane wanda ya cika waɗannan sharuɗa kamar irin ƙabibu ƙabibu tsumojiya sai kai mai jam'i fu'ul ƙudubun kasibun gudun raire ko abu wanda a kusa sai ka ce kutubun irin rarifun ruhufun amudun umudun zaburun zuburun irin jidarun sudurun irin su kitabun kutubun ƙirarun ƙurudun fadanun hudunun ƙazalun uzulun irin su sariyun sururun han mutalli ne ya shigo irin shewanun na teburi ana mai jam'i kunu ruwaƙun ruƙun iyanun uyunun irin su sewarun suwurun shimalun shumulun atanun utunun ƙalusun ƙulusun na taguwa to wannan ce wadda ya yi lismin ihtirazi na ya yi daga abin da asifa ba a jam'in abin da asifa irin suna'u gwana wadda mace wadda ta iya aiki suna'u to ba a yi mata jam'i a ce sunu'u saboda sifa ne ba suna ba kaga ya ce lismin sannan ruba'i ya yi ihtirazi daga abin da ba ruba'i ba kamar irin narun irin fili kaga duk wanda su lafila irin suro to ba za a yi mai jan iya narun ba a ce a nuro banda kuma irin wanda ya wuce rubai ya kai humasi kamar irin kentaro irin su usfuro duk ba za a yi mai wannan jan ba sannan ya ce kuma bi maddin ya hidda abinda abbai da madda kamar irin na mirasu to ba za a yi mai wannan jan ba sannan ya ce kabla lamin ya hidda abinda abbai da kahin lamu irin danikus kaga kahin lamuna shi ba wato bayan lamuna shi danikon irin su isa irin su musa duk ba za a yi musu wannan jam'i na ainihin fu'ulu ba sannan ya ce faƙar ilalan banda mai illa irin su siqa'un siqa'un duk ba za a yi musu wannan jami'i ba sannan yace malam yuda'af matsawar ba a yi mai tadqifi ba gazul alif nashi da haka banda irin su batatun mun yi jami'in batatun adittakun za a ce ne imamun abdul matun ba za a ce mai batatun bututun ko imamun zumumun shi wancan adittakun mun kai shi za a yi ya ce amma shi sarirun dan shi yace zul alif banda zul zuliyai irin sarirun kaga ana cewa sururun banda zulwawi irin zalulu shi ana cewa zululu saboda shi ba zul alif na ba dan shi yace malami ba asfil a anni zul alif ma abuti alif sannan yace wa fu'alun li fu'latin jam'an ori wa fu'ala wa fu'alun shi kuma fu'alun ori fa an san shi jam'an wato shi na tuhuwa jam'i li fu'latin ga fu'latin wa nahwi kubra da irin kubra shi wato fu'alun suna tuhuwa shi zama kiyasi ga jam'i wuri biyu na farko fu'ulatu na biyu kuma wa nahwi kubra da irin su fu'ula da fu'ulatun da fu'ula su a kiyashi gare shi kamar mi gurfatun kaga shi a fu'ulatun jam'i ne gurafun irin khusulatun sai a ce khusalun gashi hufuratun rani sai a ce hufarun nuƙuratun nuƙarun suratun suwarun dulatun duwalun tumatun tuwamun durratun duwarun surratun surarun kuwatun kuwa kuwatun na taga kuwa mudiyatun na yuka muda huduwatun na zambiya sai a ce huda sannan ya ce wa nahwi kubra da irin kubra shine fu'ula kamar irin sughra kaga sugharun sai a ce sughra uwalun sai a ce ula ukharun sai a ce ukhra fudalun fudla uliya shi kuma ga ma'auni ne ga ula na ɗaukaka irin su a duniya ga duna duna sai a ce duniya to kaga duk wanda ya saka wannan sharda wani haiku bara kenan sannan yace wali fi'latin fi'alun anan waton kahin fi'latun ai an bibi nan fu'alun li fu'latin jam'an urif wa nahwi kubra anan waton ibnu malik ya saba ma malam farra'u wanda ya halaltar da jam'in fu'la ko da ba ta nisi na na af'alu ya halalta a yi mai jam'i bisa ga fu'alu ya ce ƙiyasan na kamar irin ro'ya sai a ce ro'a a suƙuya sai a ce suƙa don haka irin ubla ana cewa ubalu irin humma na masassara sai a ce humamu irin rubba sai a ce rubabu irin hubla ko ba ta da af'alu sai a ce hubalu sannan ya ce wali fi'ilatin fi'alun fi'alun fi'alun wali fi'ilatin ya tabbatar ma fi'ilatu wato shi fi'alun jam'i ne ga duk abin da mufradi ne kasance bisa ga ma'aunin fi'ilatu duk abin da an adda mufradi fi'ilatu to in za ka yi mai jam'i sai ka ce fi'alun kamar irin kyarbatun salka sai ka ɗebe kan wajen sai ka ce kyarabun ismatun sai ka ce isamun ibratun allura sai ka ce ibarun irin ibratun na lura sai ka ce ibarun da mufrad da mu'talli da sahihi kuma duk dai irin qimatun qiyamun dimatun diyamun shilatun hiyalun siratun siyarun irin rishwatun risha siryatun sira binyatun bina fidiyatun fida idatun idat idatun idadun ribatun ribabun shi ne waton waƙar ya ji'u ko wani fi'ilatin fu'alun sannan ya ce waƙar ya ji'u jam'uhu jam'insa yana zuwa ala fu'alin bisa ga ma'aunin fu'alin waton jam'in wannan waton fi'ilatun ɗin nan jam'i ne na zuwa kuma bisa ga fi'alun kamar irin lihiyatun sai a ce luha wato shi fi'ilatun jam'i ne yana tuhuwa sama'an bisa ga fu'alu kamar iswatun sai a ce usa kasan iswatun shina da uswatun shina da iswatun to wajen jam'i ne ana cewa usa wato ajin koyi kenan irin su idwatun kaga ana cewa udwa irin rishwatun ana cewa rusha ita ma rishwatun tana da rashwa tana da rishwa sai aka ce rishwatun ana jam'i ne rusha irin sufa jam'u safwatin na ko sifwatin haka nan zirwatun fi'latun kaga ana mai jam'i zura ololo abu to shine kokari ya ji'u jam'uhu ala fu'al sannan ya ce fi nahwi ramin zuɗiradin fu'ala wa sha'a nahwu kamilin wa kamala ya ce fu'alatun fu'alatun zuɗiradin ma'abuci yawa na wato ya su ya yi yawa fi nahwi ramin ga kwatankwacin irin ramin wato wanda shi kenan mu'talli na suna wanda an mu'talli irin rami to yana kiyastuwa zuɗira da ma'abuci yawa ne wajen jam'i ne a yi amfani da fu'alatun ramin sai a ce romatun shi a fu'alatun don asali ne romayatun sai an ka ce romatun ta haraka ta liyawa fata ma kabla ha ba kwale ba alifan alifa kama irin ƙazin sai a ce ƙudatun kaga ƙudatun shi ma asali ne ƙudaya to ta haraka ta liyawa fata ma kabla ha ba kwale ba alifan irin gazin sai ake guzatun duk abin da irin ramin dai to shi ma in dai mutalli ne to za a yi mai jam'i romatun gazin guzatun ƙazin guzatun sannan ya ce wa sha'a nahu kamilin wa kamala wato ya nuna ma cewa ba wai sai mutalli ba hadda sahihi shi ma min jam'i amsalasi jam'il kasrati shi ma ana samun fa'alatun fa'alatun shi na ce ya yi yawa na hau kamilin kama irin kamilin wa kamala irin kamilin sai a ce kamalatun to wa sha a yawa su a yi fatha ga fa'un sai kuma fa'alatun to mutsarirun na da ismul fa'ili na sifa na muzakkari akili sahihun layi kamilun sai ka ce kamalatun barin sai ka ce bararatun irin kafirun sai ka ce kafaratun fajirun fajaratun zalimun zalamatun irin ba'i'un sai ka ce ba'atun shi kuma kaga baka ce baya'atun shi ma ta haraka ta ya uwan fata ma kabla ka kwale ba alifan sai a ce ba'atun ha'ikun hakatun shi an je guda biyu ana ce hawakatun ana ce hakatun da ha'ikun hawakatun ana iya cewa hawakatun a yi tafihi ne ana iya kuma ilali a shahi wawu harakatul wawu wani fata ma kabla ka kwale ba alifin sai a ce hakatun hawakatun irin ha'inun mayaudari sai a ce hawanatun irin katibun katabatun safirun safaratun barun bararatun ɗalibun ɗalabatun to shine wa sha'a nahu kamilin wa kamala to banda irin hazirun irin su wadin irin su ha'ibun shi duk ba za su shiga ciki saboda shi ba sahihi na ba akwai harafin illa ciki wadin to ba za a cewa wadaya ba shi kuma banda irin su sadiqun saboda sifa na ba su ba suna bane sifa sifa farasu a sadiqun sadiqun a sadiqun ba za a ce sabaq sabaqatun ba ba a yi musu jam'i akan wannan akan fa'alatu dan shi shazza khabisun ana cewa khabasatu shi shazun irin na'ikun an ce na'aqat shi ma shazun to wannan shine karshen inda zamu tsaya insha Allah ta'ala alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mun tsaya baiti na 803 subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta